kenan mun kare hadisi na 653 zan mu tashi yanzu babe na 284 dai sassa sankatos ruwaya ta 654 babun imam buhari ce babi man kala wanda ya ce mini yustajabu li abdin ana karɓai addu'a bawa malam malam ya ake a kuli bai yi ba bai gauga ba baban da magana ba tun da muna kan abin da ya shahi a zakar ne addu'a sai kulla wannan babu ya ce yustajabu ana amsa addu'a yi wa li abdin gabawa malam akul bai gaugawa ba shi ne tarjama babu sai kawo waya ta 654 sai ci قال حدثنا أبو أبو يمان قال حدثنا شعب قال شعيب عن الزهري قال أخبرني ابن ابن عبيد مولى عبد الرحمن وكان من القراء وأهل الفقه أنه سمع أبا هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأهدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم يستجب لي idan yana karanta musaba bi tare muna karanta tare da shi kuma kullum muna wadda ya rika rike kalamin risas don ɗaukar mafridat da sauran kalmomi masu wahala yace hadasina abu yaman qala hadasina shu'aib az-zuhri yace akhbarni ibn ubayd maula abraham kenan wannan ibn ubayd din shine maula abraham sai yace wa kana min al-qurra'i ya kasance daga cikin qurra nami na al-qur'ani kenan aka ce wa kana min al-qurra'i shi tabi'in da ya rawato hadisin ya kasance daga cikin mahaddatan qur'ani na tabi'ai wa ahalil fikihi kuma ya kasance ma'abutan fikihu ne ma'abutan sani alfikihu tun loka alfaham kenan ma'abutan sanin addini ne shi wannan wanda ya kasance daga ƙurra'in ya kasance ma'abucin sanin addini ne annahu samiya aba huraira ya ji aba huraira abdurrahman bin sahar ad-dausi kenan ya karbo hadisi daga aba huraira da ya karbo daga hadisi daga abu huraira sai sai abu huraira ya ce annar rasul sallallahu alaihi wasallama kala ma'aikin allah mai tsira da amincin allah ya ce in ji wa in ji abu huraira yustajabu li ahadikum ana karba adda dayan yustajabu ana karba adda ai malam yu'ajjil akul bai yi ba wajen gauga malam ya'jil bai wa mai wajen gaba muke ne nan ma ana karɓar adda ɗayan ku malam ya ajil a kulbe yi gaugawa ba ya fasa ta ba gaba kama ya na kai kace na na yi ba karɓa ba malaka Allah ka bani ka ba ni daga gawa to shi ya ce na yi na yi ba karɓa ba shi kuma ce ka Allah ka ba ni daga gawa ne a ai ɗaya ne zai ɗoga ai ya fasa tama a gaba ya ƙulu mutum ya ce da autu falamista jiblar li a da autu falamista jiblar na yi adda Allah bai karɓa mana ba kenan wani hadisin yana ɗaukar fasara wacce wanda malamai sun ce fasara ba ta yi ba waccan na wanda ba ne wani na kama ka fasata a kan ka nemi a biya ma bukata daga ga wannan ba ne yanzu ba kai lahiya ka rika allah warkar da ni yanzu ba da kewa jima da wani allah a warke ni da gaugawa allah ba ni kaza a da wani hadisi da min sha'anan wada na annabi sallallahu alaihi wasallam da aka zo gari ba bari yayi bari yayi menene ba ta yi ba allah ka karuwa yanzu ajila am ajila allah ka karuwa yanzu sai allah ka karuwa inda aka yi ta ruwan sati guda har sai kuma suka ce ruwan yayi yawa kenan addu'a ka iya roƙo a yanzu ka roƙi ubangiji ka ce Allah ba da abin da gaugawa Allah kuɗi nake so da gaugawa cikin wannan wata ba da shi ko ba kan lahiya Allah ba ni lahiya a yau kin da cikin gaugawa da ba lahi ne ba duka amma dai abin da ba so da autu balawis ta jibli ka rika raki ni a da an yana yi ma na yi kiyamun lailin na yi kursiyin na yi salatin annabin na yi na yi shuru ni na yi adda amma to shi ne ba su kai kenan shi ne da autu balawis ta jibli na ana karba addu'a bawa a kulbe gaugawa ba gauga sai fata ta ba ce da autu na roka na roka Allah bai karba mu ba na je umra na je hajji na na na ba sama na amma dai na Allah ka nemi bukata a yanzu a biya ma ba laifi ne ba wanda ba su mene ne nayi nayi nayi shuru to wannan ba su ka kai kara ga ubangiji kina yi Allah ai mun yi hadisi san da wuce ai Allah ba ta yi sashi eh eh ba wani baka jilsa ba ba amsa ba kuma in addu'a kai ta ba amsa ba ai wata hikima ce malume suka ce ita addu'a in kai da wanda aka amsa da wanda ba amsa ba dijin raba ce shi wanda yi nan take aka amshi tashi shi ma jarrabawa ce da wanda ko ba amsa ba shi ma jarraba ce kai malume suka ce gwandama wanda ba amsa ba yayi ta yayi ta yayi wanda aka amsa tun da shi wanda ba amsa ba wanda aka mahara da farko wanda aka wanda kai tsaye aka amsa ai wannan adda za ta same ya ga shi shi wani abu ne eh yawa shi in an amsa nan take zai ga shi wani abu ne in ma hashi din ya sa shi ya sarka daga hanya to amma dai wanda fa yayi yayi yayi yayi sai dai kuma ai wata ran in ba karba addu'a ba ba ai Allah ne ya leka ka ya ga wata rangon da ka ba da aka yi zama ka samun gidan lahiri yanzu allah tsin kayo ka ya ga an baka kudiya kawai dai sai allah kiyaye eh to kenan ai gwanda gwanda kana usan tsinka kana rukun adabul furan ɗinka mara ko eh da ce in kai adda allah ba na kudi ba na kudi ba na kudi to sai aka baka kudin to ko ai ba a san ba in aka daga ka da wannan kudin wata banna zaka shuka an tsinkayo wannan kenan wannan kudin an baka an tsinkayo bannar da zaka shifka ba zaka samu aljanna kenan ai gwanda in ka roki kudin a jinkirta ba baka ba domin ka sami ina gira lahira ya yi da koyi da daman ai da koyi da daman a tuka aka ba su kudin in yi atta aka ba shi kudin ya samu kudin ya tara ga daula ta zauna wadda sun ga komi ya zauna ya ka gani eh ke da kaga wani kudi in ya zauna mai sosai ai bannar da zai yi wanda yana usta zai shi ya rungu adam rufar da shi to kene ta yusta jabu yusta jabu da ahadikum ana karba addai malam a kulbeyi muka ce gaba miki ne ka rika rarauka kana kai karan ubangiji ko ni layi layi layi ba karba ba kenan shine ba su kenan shine ma na ya ajil ina haifar ta ba yace da autu falami su jibri wannan ruwai shehani muslim da buhari da muslim sun hudota buhari bai cin ya hudota ana adabul furat a can jami'u sai ya hudota a cikin kitabul da'awat a cikin ashabu sunan tirmizi da ibnu majah da abu dauda sun hudo wannan ruwai kenan ruwai ce sahihiya ta gaba ma irin da ci تقوى ما إلنا تجي تقوى
قال حدثنا عبد الله قال حدثنا معاوية أن ربيعة بن يزيد حدثه عن أبي إدريس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يستجاب لأحدكم ما لم يد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم رحم أو يستعجل فيقول دعوت فلا أرى يستجيب لي فيدعو فيدع فيدع فيدع فيدع الدعاء to wannan ruwa da wanda muka wuce kaga ma'anai da age kuma ruwa ce mutafiqun ashabu sunan tirmizi ibn majah abu dauda su sun dota nan sai ce ita wannan ya ce yustajabu li ahadikum ana karɓar addu'a ɗayan malam ya da'a bi isim a kulbe yi addu'a ni sabo ba bai nemi abin da ya nema sabo ne auƙaɗi atin rahim ko kuma yanke zumunta au ya sta'ajil ko kuma yi gaugawa gaugawa shine fa yaqulu shi mutum mai ce da autu na roƙa na roƙa fala ara yustajib li ba na ga Allah zai karba mini kenan kai kai yace ba la ara ba na ga yustajib li Allah zai karba mini dalilin wannan ba fa yadda addu'a sai ya bar addu'a ya fasa kenan duk addu'a in mutum yana yi Allah yana yastajabu li ahadikum Allah yana karbai addu'a ɗayan ku malam yadda bi ism akul bai yi addu'a ba ta sabo aw qadi'atir rahim ko kuma yanke zumunta au yus ta'ajil ko ko bai fa yaqulu cin gauga shine ce da autu na roki ubangiji fala ara istajib lahu banna ga Allah zai karba mini fa ya da addu'a sai ma yi sai ba su du'a kenan kaga wannan hadisi me yake kantar da mu ma za yustafadu min alhadis duk in ka roki Allah duk in ka roki Allah Allah yana biya ma ka sai dai biyan bukatai za a biya daidai kai tunda ba a san ba kai baka tsinkayo in aka dora ka wani gurin ba mai zakai kenan daidai addu'a ba ta faduwa a banza duk abin da zaka daga hannu ka roki Allah addu'a nan ba ta faduwa a banza in dai ta cika sharidan sunan addu'a malamai sun ka sharidai na cika addu'a daga cikin sharidai cika addu'a addu'a ta kasance an yi ta ne da zuciya guda da niyya da ihlasi kenan ka yi ta da zuciya guda da niyya da ihlasi kuma ka tabbatar Allah zai amsa a ranka ba kai ma ba a zuciya kana kana shakka ka kwana kana addu'a ka yi azumi kana addu'a ka kwana kana azkar kana addu'a amma dai kai ma kana kai abin da anya to kaga wanda ba sa wannan kuma ta kasance addu'a an yi ta halisa lillahi ta'ala an yi ta ne dan neman yadda Allah kai abin ba dan wani abu ba kuma ya kasance an ya kuna da'i gaira kafirin wala mushrikun kai mai addu'a ba kafiri ne ba mushriki ne ba kuma ya kasance kayi addu'a daidai yadda ta zo a sunna ba kauta daga hanya ba kuma ya kasance addu'a da zaka yi ba yi addu'a ba ta saban Allah ko kuma da zata yi sababin yanke zumunta ko kuma addu'a da zaka yi ka nemi sababi ba abu ba sababi kawai kai ka sa abun yayi kashin ka ka ce a baka ai da kai sababi komi yanzu misali kana da shi kuma kusan ka gari jiya mi zaka yi ishirwa ta kama kai ka je ka sha roko to ka daga hannu kan Allah kama ruwa kenan kaga ai shi addu'a ma zaka kata da sababi ai da ko addu'a da ka saki ba sababi ka kata da sababi kenan kanka kuce gona da iri da addu'a ka kata da sababi kenan in addu'a ta cika wannan sharadin in ka yi ta annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah zai amshi addu'a amma dai biyan bukatai daya cikin uku ne da ya cike uku mine ne ko a kankare ma zunubinka ko a kankare ma zunubinka umar kuma wannan hadisun ruwa wace ce kuma na ba ku rena ne ko wannan na ba ku rena ne biyu ma duka duka ba ku rena ne ko duka ba ku rena ne kuma sun zo a buhari muka ce ko to kuma ruwa ya kuma wata tarwa ta ba hure da bata zo da wannan siga ba sai ta ce ma min rajulun yad'ullaha bi du'ain illa istajiba lahu babu wani mutum namiji da zai roki Allah da wata addu'a sai Allah ya karba masa to sai ce fa in an yi ajalahu fi dunya imma in Allah ya karba mai ya gaggauta mai biyan bukata aina a nan duniya Allah ba ni kudi ya bashi ba ni wata gari an bashi Allah kasuwanci na Allah daga su Allah ba shi kenan cikin gauga Allah gaggauta bai abin a cikin duniya ko da yake nan wayun ma an yudakhil lahu fil akhirah ko kuma Allah wannan adda da yanayin ba ni kudi Allah sai aije mai ita sai a cikin lahira sai Allah sai ya shi aljanna me yasa saboda Allah kamar yadda muka wadi da su Allah ya tsinkayo shi in an bashi kudin nan hawan feda da zai da wani da zai yawa ce kenan kaga sai a yi me sai a jinkirta mai har zuwa ina lahira wa'in ma an yukaffir anhu min zunubihi ko kuma na uku Allah ya kankare mai zunubin shi bi kadari ma da a da kwatamcin abin da ya addu'a kenan kaga duk addu'a in kai ɗaya cikin uku ne na farko a na farko a biya ma bukata a nan duniya kamar ka nema Allah ka kasuwa Allah kawo kasuwai Allah ka kudi Allah ka kudin Allah ka kaza Allah ka kaza na biyuwa ko an yi da hira lahu fil ahira a jinkirta ba a biya ma bukata ba sai ranar lahira a biya ma saboda an tsinka yi wannan bukata in aka biya ma ita ɓannar da zaka yi da yawa ce na uku ko zinubanka ya yi yawa sai a kankare masu kuma za a kankare masu zinuban bai kadari ma da gwalgwadon yadda ka yi adda'i shi ma wannan ruwa sai ta ce malam ya da'u bil isim a kul mutum bai addu'a ba ta sabo au qadi atir rahimin ko yanke zumunci au yasta'jal ko ko bai gaugawa ba yana ni nayi nayi nayi shiru ba san wannan kenan sharri addu'a ba a san wani abin guda kaka yi gaugawa kaka yi saboda addu'a da ta sabon yanke zumunta kuma kaka yi addu'a ta sabo kenan gaugaye a wannan ma sai ce ma ya ƙuri da autu rabi fa ma istajabali na yi addu'a Allah bai karɓa mini ba wannan ga wata ruwata a ba kurera ga wata ruwata uba da ɗan samit ya zo a sunan turmuzi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ma alal ardi muslimu babu a fuskar ƙasa wani musulmi yadda Allahu ta'ala wanda zai roki Allah mai girma bi da'awatin da wata addu'a wata bukata illa atahu Allahu iyyaha sai Allah ya bashi abin da ya roka in Allah bai bashi bai ce ausarafa wa anhu min su'i ko Allah ya kade mai wata masifa ko wani banna ko wani lahi Allah ya kade mai wannan mislaha kwatamcin addu'addi kenan kwatamcin addu'addi ba ni kaza ba a baka ba sai a kade ma wani wani mugu abu wani mugu abu ba muna wace ba ce an ce katanga zata faɗo ma sai a kade ma ba ta faɗo ma ba sai wani dan burge faɗo ma eh ko mota zata kade ka ka ɗan kakkare sai ta zo ta kaɗe ka sai hotonka ya tsaye ɗan tabu kenan kaga ai ba a biya ma bukata ba amma an yi mi an kaɗe ma wani masiwa ko wani bala'i da zai same ka amma da duka ita ma wacce ruwa ita ce a kul mutum bai yi addu'a ba da sako ko yanke zumunci ko kuma bai ce ba na roƙa na roƙa na roƙa Allah bai biya mu bukata ba mun gane kenan a shahid wannan ruwa guda biyu addu'a ba sami ba san gaggawa kuma idan ka roki Allah Allah yana yana amsa ba amma dai amsa ba ɗaya daga cikin ɗaya daga cikin na wargo a amsa ba a lokacin da ka tambaye abin a biya bukatarka na biyu a jinkirta ma shi saboda an gan an baka za ka yi ɓanna sai can lahira sai a baka aljanna na uku ko kuma a kan karima zunubanka kwatamcin addu'ar da kai ko ko muka ce nan ko a kulbe ba gauga ba gaugawa ba ta Allah ba Allah ba ni biya bukata ta yanzu kenan ta wannan ana yin ta musulunci kai addu'a yanzu ba kai lahiya Allah warkar da ni yanzu Allah warkar da ni cikin gaugawa wannan ba lahi ne ba kamar yadda annabi ya ce Allah shayar da mu ruwa yanzu yanzu Allah yi kaza kenan wanda ana yin shi amma dai wanda bai ka rika na roka ba a bani ba nayi nayi bukata ta kibiya wannan shine bai mun gane mun gane wannan sai sabon babun babun babe man ta'awwaza wanda ya nemi tsari billahi ga Allah min al-kasali na daga kasala da wasu kasala ne kasala da wasu ma to wanda ya nemi tsari ga Allah daga kasala ragwanci kiwuya eh kiwuya ne za a yi kusa tsaro ai ragwanci da kai ragwanci fizik na jiki haka ai kasawa shi kuma ragunci aiwatar na ka zamanto ai Allah ya kagana kiwya ko kasawa sai ka kasal kasal bi hausa ragunci ko kasawa ko kiwya ko duk disu ne duk ba musu ne duk ba mai ne ragunci kiwya kasawa disu ne wani a in gace da hausa wani to gace wani rago ne da rago da hausa ka ce wane rago ne wane kasul ne yau ai dai kasul ne kuma na siffa na ƙarfi ne bai haka Allah ya shi ba yana son yi abin ne ba na rago ne ba na wannan kenan dai ita kasal nan kamar kasawa da kiwya abu sai ya ce
قال حدثنا عبد الله قال حدثني الليث قال حدثني ابن ابن الحادي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أعوذ بك من الكسل والمغرم وأعوذ بك من ال... من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من عذاب النار
to wannan ruwa ita ma mai ta abako mai ruwayar anis a can ba hadisin anis sai dai bambancin sunan da ko wani addu'a da ta zo a can nan ba ta zo ba kenan shi ma wannan ruwaya ce cikin ashabu sunan nisa'i ya hudo ta kuma ahmad ya hudo ta ruwaya ce ta ma sahihiya yace hadathana abdullahi qala hadathani lays qala hadathani muje muje hadathana wa حدثنا الليث
muje tumar ku hadathana wa عبد الله
abdullahi bin salih ana cewa abdullahi bin salih shi kuma yace hadathani lays shi kuma yace wa an ibn hadi ibn hadi ay alkunya ce yazid bin abdullah yazid bin abdullah malami ne a cikin tabi'ai wanda ya shahara bai da kahuwa gurgu ne bai da kahuwa amma dai a tabi'ai yayi malami ne babba bai da kahuwa suna ce mai yazid al-a'rash kamar gurgu ne bai da kahuwa wannan an amru bin shu'aib daga amru an shu'aib an abihi shi kuma amru ne dan shu'aibu kuma ya samu daga abihi baban shi ba baban nashi muje isnadi ba sha halabu muje an amru to daga an amru binu shu'aib sai anwa to wa baban nashi shu'aibu bin muhammad an jaddihi wa jaddin nashi eh muhammad ko to kuma ma kale ce samitu komo baya an amurbin shu'aib ko daga amur dan shu'aib shi ko amurbin shu'aib ya samu daga baban shi ko baban nashi ya samu daga jaddihi jaddihi ne kale ce sami'tu nabi naji adam sallallahu alaihi wasallama ya kule na cewa allahumma inni a'udhu bika kina annabi yana yawan wannan addai allahumma inni a'udhu bika min al-kasali wal maghrami wa a'udhu bika min fitnatil masih ad-dajjal wa a'udhu bika min azabin nari Allah ina neman tsari gare ka da daga kasala wal mawan magharibi bashi wa uzu bika min fitnatul masih ina neman tsari gare ka daga fitnal masih dajjal wa uzu bika min azabil nar ina neman tsari gare ka daga azabal wuta kenan wannan addu'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yana yawan yin ta ga ruwaya can wadda muka wuce ruwaya anis ai ta yi kada nabi sallallahu alaihi wasallama ya kuru allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi wal kasali wal jubni wal harmi wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa a'udhu bika min azabil qabri kenan me bambancin su can yace allahumma inni a'udhu bika min al-ajazi allah ina neman tsari gare ka daga kasawa wal kasali da kasala wal jubni da tsoro wal harmi da irin tsuha wannan tsuhon takwamkan sauka da gare zo kana wutsari kana cewa maciji ne irin wannan wa uzu bika min fitnatil mahaya ina neman tsari gare ka daga fitinar rayuwa ta yau da gobe wal mamati da fitinar mutuwa wa a'udhu bika min azabil qabr ina neman tsari gare ka daga azabal qabr kenan wannan addu'a ce wadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake yawan yin ta wadda ai an zuma a wancan satin da ya wuce sati biyu na ga ai mun yi addu'a annabi sallallahu alaihi wasallama a kowace tahiya yana neman tsari da abubuwa guda nawa ai ga kurwai Aisha tace idza faraga ahadukum min at-tashahhud falyata'awuz billahi min arba'in idan ɗayan ku ya kare sallah tahiya ta karshe to ya nemi tsari da abubuwa guda hudu ai da kwai salatan fi guda an kasu ita ce allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa azabil kabari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal kenan a tahiya ta biyu doguwar addu'ar nan ina ga da tawfiku da bai da ko a sun misala da kuma doguwar addu'ar nan ta a'udhu bika a'udhu bika kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallama duk in ka kare sallah a tahiyar karshe ana so a tahiyar karshe ka nemi tsari da wannan abubuwa azabar kabari azab wannan rayuwa ta yau da gobe mutuwa kaza wuta duka nemi tsari da su kenan shine ga wannan ruwa sai ce ma Allah ina neman tsari gare ka min al-kasali na daga kasala wa mi ma wani magana muka ce bashi wa uzu bika kenan kan bashi kenan kana yawan adda kenan ko bashi ya ma ai abin yanzu da sauki kenan wa uzu bika min al-kasali wal magarama da bashi wa uzu bika ina neman tsari gare ka daga fitnar masihid dajjal da kuma azaba wa uzu bika min azabin nar daga azabai wuta ga ruwaya an sai ce kara aljubuni wal harmi wal buhul wal gulbo ko kuma ya kara ina uzu bika min al ajazi wal kasali والجبن والحرم واعوذ بك من فتنه المحيا والممات واعوذ بك من عذاب القبر ruwa ta kasa ma irin ta ne heci
قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد قال أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من شر المحيا والممات وعذاب القبر وشر المسيح الدجال kaga ita ce ko حدثنا موسى قال حدثنا حماد أخبرنا محمد بن زياد عن أبي هريرة عبد الرحمن بن سار الدوسي قال كان النبي النبي يا كسنتي يتعوذ yana neman tsari billahi ga ubangiji min sharril mahaya daga sharrin rayuwa ai da kai fitinar rayuwa ana kana zama yau da gobe nan komai a sai daidai in wata fitina ta zo sai Allah ya kiyaye dan wannan wannan addu'in haddace sai ake ai kewayi wal mamati da fitinar mutuwa baka san da zaka mutu mutuwa ta zo da sauki ka cika da kalmar shahada wa azabul qabri kana neman tsayi da azabar kabari baka san ba kabari yanda yake ba wanda ya tahi yayi salfi ko ba wanda ya zo yayi wasa bai ci ga abin da ake kawai da ka je mun binne ba an wuce gurin ba wanda ya ka labari kabarin nan mutawaina ake toyawa eh ba wanda ya ka labari wannan kadai ba shiga mu shiga taita yi mubin la'ilu zila ila ila ba eh dan ramun na waka jin aka zugum aka saka aka sa iccen na aka dande ka to ba wanda ya ce a loka shirya fa ga maliku ko examen ake yanzu aka zo ga fit ba ba wanda ya ka fit ba shi ko examen ake ai wata ana san fit ta wuto ta watsu ko an sami iri a watsa ko wa samu ko kuma wani examen za a yi wani a yi tirishe ko a yi to ita fa a kabari ba wanda ya je ka labari ga fitkin ga tambayar da ake yi ya ake yi ya ake yi hayatul barzahiyya kenan ba wanda ya sai sai ka je eh digiron naka aka tilaka aka sa wani finish kawai kenan kaga dole sai ana wa azabul kabari inna Allah ya kiyaye ka daga azabul kabari daga azabul masihi dijal kashin duniya kenan kaga shine wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ta'awwazu min arba'in yana ne yawan tsari neman tsari da wannan abubuwan guda uku ga ruwaya Aisha da sauran ruwayoyi duk mun tambaye wannan kenan a can tahiya ta ta karshe ta sallah ba daga salihi na bake kenan kai kokari tahiya ta karshe ana so ka gama da salatin ibrahimiya kuma ka gama ka nemi tsari da wannan abubuwan guda uku yace babun babun na 200 da da nawa da 86 babun babe mallam ya sa'alullah duk wanda bai roki ubangiji ba yabdabu alai Allah yana fushi akan shi kamar shi tambayar ubangiji Allah ba kaza ibada ne kaka yi ai mutum yana kai wani karni ya wadatu ya ga mulkin Allah ya bashi kudin Allah ya bashi lafiya Allah ya bashi ya ce kwata-kwata shi biya addu'a bai daga hannu Allah ba ni kaza ba ni kaza yana ga shi komi ya samu to shine Buhari ya kulla ma wannan baba yace ita ka roki Allah Allah ya baka wani abu wannan kamar ibada ce kenan sai cewa man lam yas'alillah duk wanda bai roki Allah ba yagdab alaihi alaihi ne ko an alaihi Allah yana hushi akan shi wane wanda bai roko wanda bai roƙo Allah ba ni Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza to duk wanda bai wani Allah yana kushi a kanka kenan kamar saka gane ana roƙo addu'a'u ibada ne duk Allah yanda ya baka dukiya Allah ya baka ni'ima mulki kaza sai ka roƙi Allah wata bukata ka nema ko da kai a duniya yanzu wanda ya gama bukata gaba daya san fursa ana samu a duniya yanzu ana samu wanda ya gama bukata san fursa eh hawa yanzu mutane yanzu misali ai muna ga mutane suna ba mu shawa ko kaga mutum a mota mai tsada ko mai mulki ne ana bin shi ana president ne ko gwamna ne ko wani dubte ne ko wani mai ana bin shi da ko ina ai shawa ke ba ko kana ga ya ka zama shi to wallahi ka bincika kai ka shi jin daɗi eh da koi da dama zuwa ne da yake gani wannan mulsotin nan billahi lazi talaka da yake na yana cin shi kawai na duka ta sunta tukakan nan billahi sai ya shi dadi eh na daya ai Allah yana baka duk wani abubuwa in ka je bai rayuwa sai da me sai da magani na daya kuma in an tashi kuma sai ga duk wannan kayan dadin a halin ba cin kaza ba cin shi ba cin rezan ba ba duka bai ita wannan komi ya tara duke amma dai ba abin da yake amfanuwa da ita ga duke da darbe ya barci ya yi barci kamar yadda kai zaka yi barci har da shinkuri shi bai iya yi kuma duk ɗanɗano Allah huda bai ɗanɗano biya fizgi kaza ba rayuwar ina da duk ina bai isha to kai da shi wa hidaru kenan kaga duke kamar me yake tsaro ne yake kenan sai ga kai mai kwasan wata inga ma eh kai mai kwasan wata inga kai ihun ka ka meke kai nan kai nan kai shi da shi da ko ina wannan a tele kake ganin shi eh kai kai a tele kake ganin shi ko a cikin mota mai tsada ana bin shi da gardabe kai kana ga so kake ka zama irin shi kai kuma wallahi kai shi jin daɗi kamar a kaso yake tun da na ɗaya ba gu ba jin daɗin ga kaso yake kuma me yake kaso ke na bai da izinin kai shi kai yanzu daga nan ka tashi ko ina sai ka ji sai ka yi furta nan ka huta nan kai ne nan kai ne nan ka yi ihun ka to shi wacce ya iya ko wani mai kudi ya iya ko wani iko ya iya duk da iya wannan eh ka ci gurji ka ci fara zogala duka zaka gama ka hada ka ci to shi wa duk an rubuta baka ci kaza baka ci kaza baka ci kaza baka ci kaza to ka kai da shi wahai rayuwa to dan wannan zaka auna ga duniya ba wanda bai yada ba wanda yake cikin condition samfursa kowa kowa na bukata dan wannan wannan babu ya cewa man labi sa'alillah duk wanda bai roko ga ubangiji ya ga daba annabi Allah yana kushi akan shi sai ya ce maka قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا أبو أبو مليح سبيح قال حدثنا أبو صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يسأل الله يغضب عليه يغضب عليه matanin hadisin shi ne tarjama bawan ko mallam yas'alillah duk wanda bai mallam يس يسأل الله mallam yas'alillah ko wanda baya roƙon gadiban lahu alaihi Allah zai hushi a kan shi kenan duk wanda bai roƙon Allah Allah zai hushi a kan shi ai aya ba ta tafas Allah min fadali ko ku roƙi Allah daga fallashi kaga umurni ne ma ku roƙi Allah daga fallashi kenan roƙo na ubangiji kace Allah ba ni lafiya Allah ba ni kudi Allah ba ni kaza Allah ba ni kaza ibada ce ka zamana duk condition inda yake cike baka addu'a to Allah ya yi ya hushi da kai mallam yas'alillah duk wanda bai roƙon Allah gadiban lahu alaihi Allah yana kushi a kan shi na gama irin shi ne sai ce قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل عن أبي مليح عن أبي صالح الخ- الخوزي قال سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الل- من لم يسأله يغضب عليه
jika na gaba da yaro قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعوتم الله فاعظموا في الدعاء ولا يقولن احدكم ان شئت فاعطني فان الله لا لا مستكرح له to kaga wanda duk shi ma dai nafsu ne ko hadathana muhammad bin ubaidillah qala hadathana hatim bin isma'il an abi mulih an abi salih al-khuzi qala ce aba hurayra ne ko sami'tu aba hurayra yaqul qala rasul sallallahu alaihi wasallama man lam yas'aluhu duk wanda bai roke shi ba ga wata ruwa kenan ce yace man lam yas'alillah nan kuma yace man lam yas'alhu kenan hukin nan da mi da ud ila Allah man lam yas'alhu duk wanda bai roƙe shi ba bai roƙe ba Allah kenan ya gudub alaihi Allah yana kushi a kan shi to haka ce Allah ya kushi a kan kai kuma da hulura ko mai koda su fika ta wuce ga an kai shine kenan mallame su Allah mallame su alhu duk wanda bai roƙe shi ba ya gudub alaihi Allah yana kushi a kan shi na ƙasa ba irin shi ne shi kuma daga wa daga wa na ƙasa daga anis ko ƙala ya ce ma'aikin Allah mai tsira da aminci Allah ya ce iza da autum la idan kuka roki kenan ni kai ke ita mu duka nan idan zamu roki Allah fa azimu fi du'a mu doge kenan kai tai kai tai kai naci fa azimu kai naci ka doge fa azimu fi du'a ku yi naci ku doge a cikin roƙon da kuke yi wala yaqulanna ahadukum kadda ɗayan ku yace in shi ita faɗi Allah in ka so ka bani ba wannan a na da ba a daba ka ce ba Allah in ka so ka bani ka kari wannan fa inna lahi daga ce Allah ba ni me mai albarka Allah ba ni abu mai albarka ba ka ce ba in ka so ka bani mafi alheri ko mai albarka fa inna allaha domin shi uban allah la mustakar halau ba mai tilasta mai kenan shi allah ai ba mai tilasta mai taskashe in ya ga dama ya yi mai ya baka in ya ga dama ya hana ka kai dai mi zaka yi in zaka yi kai mi iza da autum idan zaku roki fa'azimu fi du'ai ku yi nace ku doge a cikin addu'a ku yi tai ku yi tai wala yaqulanna ahadukum kad ɗayan ku yace in ka so Allah ka bani domin shi Allah ba me tilasta mai kenan kaga da dukkan ruwa ɗaya ce abinda yake gane kenan mutum ya doge yayi tai yayi tai kai ga na roƙa na roƙa na roƙa na roƙa ban samu ba ka fasa kenan kai tai kamar ita adda kamar an rihima kofa a gida ne da dare ka cika dare ka zo eh kamar zuma da ya zo gida arihin yayi ta kishin gidan yayi ta kishin gidan yayi ta kishin gidan ai dole mai gidan ta ta ta shi ne ruko to haka ne a ta kenan kai ta kwankwasa kai ta kwankwasa kai ta kwankwasa kenan abu ne ma yawa man kara albaba ko kenan eh kai tai kai abu da kenan haka ne a da amma da baka cewa ya bubuga gida ya bubuga gida sai ce kai ni na fasa ba tun na bubuga na bubuga ba a buɗe ba kenan a cikin sharɗin addu'a ba a wannan kenan kai tai kai tai kai tai kai dai ka doge fa azin fi du'a mutun ya nace ya doge a cikin addu'a kai ya ce in an so a bani dan Allah ba me to sai ruwa ta gabe ce قال حدثنا عبد الله قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي زناد عن أبيه أن أبا أن أبان أن أبان بن عثمان قال سمعت عثمان قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قال صباح كل يوم ومساء كل ليلة ثلاثا وثلاثا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم لم يضره شيء وكان أصابه طرف من من الفالج فجعل ينظر إليه ففطن ففطن له فقال إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله ذلك اليوم ليمضي قدر الله
wanda sai ya gama da shigo to sai ce hadasnawa muje hadasnawa abdullahi hadasna abu dawud qala hadasna abdurrahman bin abi zinad an abihi anwa abana bin usman ƙala ya ce kuma samituwa kuma usman ya ce samituwa usman inabi wane ne bin afan tun da ai sahabi kawai daga ake ma usman aka tsaya kawai dan afan ya ke tun da shi ne babban usman in ko to kenan shi kuma wannan abada dan usman ba ɗan shi ne ba sunan ne abada bin usman amma dai kamar yarin shi ne haka na yaro haka a ce yaron ka wanda ke gindinka aban bin usman ya mutu hijira tana da shekara 105 har yayi gwamnan madina ma zamanin ko abdulmalik bin marwan ne ina ga tarihin shi da kare ko aban bin usman ya rawaito hadisai da dama ya mutu shekara tana 105 ina ga mun kare ko tarihi satin gaba to shi wannan aban bin usman din nan kale yace samitu usman ya ji usman dan affan yana hadi yace samitu nabiyu shi yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula yana cewa wannan addu'a ce wadda ya ci a hallace ta saboda bakarin laili wannan har da zaman lahiya da basiha da nan da nan da nan in ka hallace ta kana yin ta uku da sahi uku da sahi uku da murece Allah zai kiyaye ka da duk wata masifa kenan hemu ita ce nan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man qala duk wanda ya ce sabaha kulli yawmin sahiya kowace rana wa masa'a kulli lailatin ko kuwa marecen kowace rana salasan salasan ka wadi so uku uku kenan me ke ni da saye uku da marece uku to ya kada ce ta zaka kokarin rana ga ta nan bismillahi allazi la yadurru ma ismihi fil ardi wala fis samai wa huwa samiul kaga wata da wahala wadi so uku بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم to kenan wannan kun gaibata da fara kenan duk wani masifa baki fitina kaza kaza ai da kwai fitina ta dan adam ta jinni ta bai tika da kwai ta dabbobi tika ka ka dau wani ya bige ka ko wani baki ko jinni ko wata masifa ko wani bala'i ko wani hau ko kuma kawai kashi baka shiga wa ce jima na kawai a wuce daga irin wannan eh ka sa ai da kwai tsotsayi wanda ba kai kai abin ba tsotsayi yayi mi eh so tsaye shi da kai yayi kan da kai ana ai kama kama ka biyo hanya a wuce da kai to din kada wannan adda to Allah yana iya kakkade ka da wannan bala'o'i da suke samu kai dan wannan yace ma daro da rugana man kala wanda yace sabahi kulli yawmin safiyar kowane yini ko wa masa'a kulli lailatin da maraicen kowane dare kenan mata ya suwa ne ko salasan salasan kamar da ake rubuta ba komprimi a ce dai matan dai suwa to shi ba wannan a tai turwa matan turwa suwa ake so kullum bata da wahala bismillahi bismillahi allazi la yadurru ma ismihi shay'un fil ardi wala bis sama'i wa huwa sami'un alim turwa matan turwa suwa wanda ta kompriman ta eh kompriman Allah kenan bismillahi allazi la yadurru ma'a ismi shay'un fil ardi wala fis sama wa huwa samiul alim kenan wanda ba ustazan ba kenan kowa sai rubuta ustazan su rubuta wanda ba ustazan ba da ni da faransa kenan da alfabe a rubuta ma bismillahi lazila da shi ma ka hadace ta ba an wuce gurin kenan sai ce duk wanda ya wannan addu'a da uku da sahe uku da marece lam yadurruhu shay'un a wannan a wannan yinin ba abin da zai same shi in dai ba abu na kaddara ba ita kuma kaddara in ta zo sawa ta ce take kamance abin ba kai ba kamar kaddara ta same ka sai kamance ba kai hada shi da ta samu shi wanda ya ka hadisin shi wanda ya ka hadisin yana ba da labarin shi a bana yana hudun hadisin shi a bana muka ce yana hudun abin da yake hudewa wani a hadisin sai shi wanda ake hudewa hadisin sai kalli a bana sama da kasa ya ga a bana da kwai matsala sai shi da ke abana malami ne sai ya gane kallon da yake mun kaza ne sai ya bashi amsa ya ce aini kadara ce ta zo a ranar da wannan abu ya same ni ban waɗi ba shi ne nan ƙasa ya ce wa kana asabahu ɗarfin minal minal falish in aka ce falishi wannan shan ina ake go shalal paralize shi abane shi mai faɗin hadisin kamar ya yi paralize ko te guda mun gane shi ne ya ce wa kana a sabahu ɗarfin min alfali ya kasance ya sami gehen shi ya samu shan inna ya samu matsala eh kamar shi a bana ya samu paralysis gehen shi guda kuma yana zamne sai yake gaya wa mutane wannan hadisin su yi kuma yake ce musu in kuka yi wannan hadisin ba abin da zai same ku a wannan ranar shi kuma wanda wanda ake gaya wa sai yake kalla a bana kai kana yin takar samu ga kana dai mun gane gomo wa kada asabahu mun gane wa kada asabahu darfu minal ya kasance ya samu shan inna wane abana mai wadin wannan hadisin ayi addu'a ne ana zamne yana gaya musu shi kuma ga siffar shi take faja ala yanzu ilaihi sai shi wanda ake gaya wa addu'a sai yake kallon abana kenan kallon da yake mai na kai ya aka yi ga kanan kuma kake ba mu addu'a fafaɗina sai ya an karo fafaɗina kenan sai a bani siri sai ya gano wannan kallon da yake mun wata magana ce a zuciyar shi bai so wani kenan ya gana ba shi addu'a na ce yayi in yi wani addu'a so uku da sahi yayi so uku da mace ba abin da zai same shi ni kuma ya gani da shan inna kenan ni me yasa bai ba shan inna ta same ai mutane da koyi tsidiji wannan ko kenan shi wanda aka ba da yake wannan shi ne na abada yake fafaɗina fafaɗina lahu sai ya sai ya an karo kenan sai ya sai ya gano shi sai ya gano zira mai idan da yi mun gane aksoyin shi ya bashi mai ya bashi a hadisi ko ya ce ka yi addu'a mai so uku so uku amma dai sai ga shi malamin da ya bashi hadisin kuma ya da shan ina to da ya ƙari bashi addu'a sai zira mai ido haka sai shi malami sai yi mai sai ya an karo gano wannan kallon da yake min kenan yana ga ni wannan addu'a ne to sai ya ce mai
innal haditha kama inna hadisa kama hadastuka wannan hadisin kamar yadda na gaya ma haka yake shine innal hadisa shi wannan hadisin naka ce bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama huwa samiul alim ka hodi so uku da sahi ka hodi so uku da mace Allah zai kare ka ba abin da zai same ka wannan hadisin haka yake sai ce walakinni amma dai ni daga ganin haka lam aqulhu zalika al yawm a wannan ranar da wannan abin ya same ni ban hudi ba ya ce me yasa ban hudi ba liyam di kadarillah don kadara Allah ta shudi kenan Allah ya kadarta sai kai wannan abu kenan kuma Allah kadara ta zo ai Allah dai zai mantar da kai baka hudi ba kenan sai shi malam abana da ya yi shi kan yi hankali sai game wani shi wannan da ya zira mai ido sai ce hadisin nan tabbas haka yake amma dai ni a wannan rane ni ban faɗi ba me yasa ban faɗi ba dan kadara Allah ta shuɗi to zan saki yace samitu usman an abana bin anwa an fasal da saki an abana bin usman ko qala samitu usman yace abana yace yaji usman bin affan ko kala usman dan affan yace sami'tu nabiyya shi usman bin affan yace na jiyo da gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ya kula annabi yana cewa man kala duk wanda ya fadi sabaha kullu yawmin sahiya kowane yini wa masa'i kulli lailatin ko kuma marecen kowane yini salasan salasan ka wadi so uku uku turwa matan turwa suwa kenan ka ce mi bismillahi da sunan Allah allazi la yadurru ma ismi shay'an wanda ba abin da zai cuce ka tare da sunansa a cikin sama ko a cikin ƙasa Allah shi ne mai ji masani kenan duk wanda ya faɗi wannan addu'a bismillahi allazi la yadurru ma ismi shay'un fil ardi wala fis sama'i huwa samiul alim sai ya ci bakin addu'a ta ko sai ya ci lam yadurru shay'un ba abin da zai cuce shi a wannan rani a bana haka ba darasi ko shi kuma a bana da gurma ijiyo da gurin Usman dan Affan usman ya jo da gurma guri annabi sallallahu alaihi wasallam to da ya wado wannan sai ya ce wa kana asabahu darfu min al-fali fali shi kuma abana ya kasance gehen shi ya samu shaydin nan faja ala yanzur ilayhi sai shi wannan wanda aka ga wannan hadisin sai zira mai ido yake kallon shi fafadina sai ya gane shi sai ya ankare to da ya ankaro akan shi faqala sai ya ce bi inna hadis shi wannan hadisin da na ga ma na wannan adda uku uku kama hadastuka kamar yadda na gaya ma haka ne tabbas ne annabi ya waɗi kuma haka ne walakin walakin ni amma dai amma dai ni lam aqulhu zalikal yawmi waccan ranar da wannan abin ya same ni ban waɗi ba me yasa ban waɗi ba liyam di qadarillah dan saboda dan saboda qadarar Allah ta shudi kenan ai abu in dai ya zama to da stan ne kadara dai akan ka din da zai ba ya same ka ba sai dai amma dai zai gane in dai kana addu'a ko da abin kadara ne sai zo da ni da sauki to kenan ina ga sai mu sa alama daga nan kenan sai mu tashi sabon babe babun du'a inda safi fi sabilillah da fata abinda muka karanta Allah ba mu ladan abinda aka yi kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu ikon yin karatun da zawa karatun Allah ba mu ladan gaba daya subhanaka allahumma bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilayka aran mai na bara adda a sashi adda a kan sallah adda ma